عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya mai albarka yau muna safiya ce ta sha biyu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta daidai da ashirin da biyu ga watan maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan masallaci na mai albarka masallacin darul qur'an da ke nan ganyen oda sami naka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma kuma muna nan a cikin suratul ma'ida a jiya shin yardar Allah mun karanta aya ta talatin da biyar wacce a kanta muka tsaya faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun wannan aya kamar yadda muka jita Allah madaukakin sarki yana umartan bayinsa ne da riko da neman kusanci zuwa gare shi wajen aikata kyawawan ayyuka da sauransu ajiya mun fassara ɓangare ɗaya na wannan aya shine bayanin mai kalmar alwasila take nufi a cikin wannan aya ta alƙur'ani mai girma mun ji zancen malamai wanda babu saɓani a kai haka ne ko babu saɓani a kai a tsakanin malamai cewa a waɗannan ayoyi masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin cewa ya ku waɗanda suka yi imani, ittaqullaha ku kiyaye Allah ku tsare dokokinsa. Bayan wannan sai Allah ta'ala ce, wabtaqu ilaihi wasila, kuma ku nemi tsani zuwa gare shi. Wannan tsanin da ake magana a kai shi ne wanda muke maganin cewa an sami saɓani tsakanin malamai na sunna mabiya magabata na ƙwarai cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ai da kuma tsakanin 'yan bid'a ma'abota son zuciya masu fassara nassin alƙur'ani ko hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya dace da zukatansu ko abin da allah madaukakin sarki ya ƙaddara shaidan ya kawata musu a ainihin wato cikin zukatansu Allah madaukakin sarki muke roƙo ya tsare mana imaninmu zaka jama'a kun ji Allah ta'ala muna roƙonsa ya ainihin wato datar da mu to anan sai Allah subhanahu wa ta'ala yace la'allakum tuflihuna wannan dukkan su ya faru ne saboda Allah ta'ala yana son ku yi yana son ne ku rabauta ku zamto daga cikin masu samun babbar rabo cikin ainihin wato bayinsa abin da ya rige mana a wannan aya ya ku ‘yan uwa masu girma shine bayani dangane da abin da ya shafi tun da mun ce akwai tawassuli kamun kafa zuwa ga Allah don neman biyan wata bukata akwai wanda kai tsaye ya tabbata a sunnar manzon Allah ya tabbata nassin alqur'ani to wanne ne waɗanne abubuwa ne waɗanda suka tabbata a shari'a jama'a ina fata an gane wannan to waɗannan su ne abin da za mu zo mu bayani a kansu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya ainihin wato latar da mu da alkhairan duniya da lahira wannan kenan jama'a to abu na farko shine abinda alqur'ani da sunna suka tabbatar shine ana yin tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa masu cika da kuma kamala idan ka tashi za ka roƙi Allah neman biyan wata bukata sai ka roƙe shi da sunayensa mafiya kyawu da sifofinsa mafiya kamala wanda za mu zo mu ji su a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a dalilin da yasa muke wannan bayani haƙiƙatan akwai mutanen da tsakani ga Allah ba wai suna son bin tafarki na barna bane sai dai an riga an ribace su da wasu irin tunani na daban musamman a wannan babu an nuna musu wasu abubuwa a hagugunce ba a ba su abin kamar yadda Allah da manzonsu suke so a yi ba jama'a mun gane wannan ko Allah ta shiryar da mu kai ban akwai wanda ma yana gidan sunna din amma wallahi malam bai tona karatun ba me yasa saboda shi baya zuwa inda ake karantar da ilimi duk wanda ya zo na jahilci ya zaɓi jahilci ko yana cewa shi ahlus sunna ne to wannan a suna ne yake ahlus sunna amma tsakani ga Allah a zahirin gaskiya shi dan bid'a ne dan ba mai zama da jahilci sai wanda ke bid'a mai bid'a ne kawai sai ya ƙirƙiri wani aiki sai ya ruga a guje ya fece je neman dalili kun gane karatu asali aiki kawai za ce ne muna gani ya kamata mu yi kaza da su yanzu ya za a nemo wannan abin da za mu yi dalili ba wai a'a wannan abin ya dace da alƙur'ani da suna bisa karan fari kafin ma a ce a yi ba haka suke yi ba shi ne bambanci tsakanin ahlus sunna da wanda ba su ba اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة نبيه غير مكرم اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا wannan kenan jama'a to a farko dai abu na farko jama'a shine tawassuli zuwa ga Allah da sunayensa da kuma sifofinsa mafiya cika da kuma kamala ina muka samu wannan a cikin alqur'ani mai girma cikin suratul a'rafi Allah yana cewa ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Allah maɗaukaki yana da sunaye kyawawa mafiya kyawu, fada'uhu biha in kun tashi yin roƙo, ku roƙi Allah da waɗannan kyawawan sunayen don neman biyan bukata. Sai Allah ya ce, wa zarin lazina yulhiduna fi asma'i, ku bar waɗannan waɗanda suke wuce iyaka game da sunayen Allah. sayujzuna ma kanu ya'malun za su sami sakamakon abin da suke aikatawa to nan Allah yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha to yanzu idan ka duba waɗannan gaba daya Allah da kansa ne wannan umarnin jama'a ina fata mun gane wannan tsayin to bayan wannan jama'a to sai mu gane cewa akwai ayoyin Qur'ani ke nuni zuwa ga wannan lallai akwai akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuni zuwa ga wannan sai ku ce lallai akwai jama'a mun gane wannan ko yawwa da farko dai idan ka kalli alqur'ani da kyau duk addu'o'in annabawa da manzanni sai sun yi tawassuli sun yi kamun kafa da sunan Allah mai suna rabbu duk addu'o'in manzanni haka ne ba kai mutum cewa zai ba Allahu ka bani kaza a'a sai an ce rabbana ya mahalicin mu ya mai rainan mu ya mai wanda ya kayi halittar mu kai mana kaza ko yawwa idan mun kalli wannan a ina rabbana farko ta zo qur'ani ta zo a sosul baqara الدعاء النبي إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل يتمي ربنا تقبل منا كاجي ده الله أتي كامن قفا سونا ينسى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كنجي سي توصلي لسونا الرب يقال لكم السميع دمني العليم مجي قفا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا تجمني إنك أنت التواب الرحيم لما كان قبل سنوانين sunan Allah at-tawwabu sunan Allah mene ar-rahim mu ce mu tai gaba rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim tishmi innaka antal azizul hakim kada ga sunan al-azizu ga sunan mene al-hakim kaga wannan kamun kafa ne da sunayen Allah wajen neman biyan bukata kuma take Allah ya karɓa mishi wannan addu'a ko bai karɓa ba Allah ya karɓa shi yasa ma muka zama daga cikin waɗanda muka yi imani da abin da Allah ta'ala ya aiko annabi Ibrahim da shi sauran annabawa a bayansa haka ne wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس لوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ثلاثة أولئك الذين هدى الله waɗancan annabawa da manzanni su ne waɗanda Allah ya shiryar aka ce wa manzon Allah fabihudahu muqtadi ya kai manzon Allah kai ma ka bi irin shiryar su mun gane wannan wannan shine asalin addinin annabawa da suwa da manzanni mu kalli aya ta gaba da ta zo a ƙarshen sotul baƙara sahabban annabi muhammad me suka ce gufranaka rabbana wa ilayka al-masir da Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فيش واعف عنا واغفر لنا وارحمنا هذا شيء مني أنت مولانا قال سنة الله المولى فنعم المولى ونعم النصير كذا أنت مولانا كم كفى هنا سنة الله الله شيء الوالي المولى نفس عن جميع جبنك أمر باي مي كونس مي تيمكونس kaga sai aka aka yi kamun kafa da wannan wannan in mun duba qur'ani suna nan da yawa mun gane wannan to mu koma zuwa ga haifa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ya koyar da yarsa na Fatima Allah ya kara mata yadda yace kullum da safe da yamma ki dinga cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu ya rayayye ya tsayayye wajen gudanar da sha'anin bayi ka inganta al'amari da jin kanka nake neman ɗauke da taimako. Asli li sha'ani kulla, Allah ka inganta min al'amura na baki ɗaya, wala ta kilni ila nafsi, ƙarfata an ya Allah kada ka bar ni da wayona, ka zare min tallafina ko da da daidai da iftar ido. A nan, da me kake kamun ƙafa? ya hayyu ya qayyum sunayen Allah ne lalle sunayen Allah kuma sunufin Allah ne jama'a mun gane wannan wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani sahabi yana addu'a yana cewa اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أوكي إيه بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني wace wannan ba ba ba hadisi bane wanda yake tabbatacce ana bada misali misali mutum zai wannan addu'a kana son Allah ya baka lafiya ko sai ka roki Allah ka ce ni Allahumma inni as'aluka bi anna bi annaka anta ar-rahmanur rahim kaga bi annaka anta ar-rahmanu ar-rahim al-latif al-khabir an tu'afini Allah ka ban lafiya jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dashi sannan ko ka ce as'aluka bi rahmatika allati wasi'ta kulla wasi'at kulla shay an tarhamani wa taghfirani kaga wannan ma kana neman ainihin wato a Allah ya biya maka bukata ne saboda me saboda wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wannan ko wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wani sahabi yana sallah sai yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم هذا فرق يفارد أنك أنت أنت الواحد ستمي الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد هذا هو السنة أواني سنة الله سنة الله ولم يكن له كفوا أحد سيكا بقاتا أكيا يتي أن تغفر لي ذنوبي Allah ka gafarta min zunubi na sai ƙara ka ƙarewa da sunan Allah innaka antal ghafurur rahim lallai kai ne mai gafara ko mai jin kai kaga wannan ya nuna maka cewa a shaka aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan bawan Allah ya faɗa sai mun ga Allah ya ce qad ghufira la qad ghufira la tabbas an gafarta mishi tabbas wannan an gafarta mishi yanzu dan Allah da ka kama sunan wani ko ka kama darajar wani ko ka kama wani abin da bai tabbata shari'a ba wanne fa alkhairi tsakaninmu da Allah to yanzu kusan ma har an kusa a daina neman yardan Allah ko neman amsa bukata da sunayen Allah wannan abin ya zama al'amari wanda yake al'umma sun jahilce shi ka je kan Facebook ka je kan WhatsApp ka je kan duk wani ainihin wasa'il ijtima'iyya na yau duk wani fage na sada zumunta ka je gani in mutum ya addu'a sai ka ji mutum ya ce mene amin dan darajar manzo Allah ba a faɗi kusan ma shine mafi yawa amin dan albarkacin shugaba ba a cewa amin dan kaza waɗannan lafuzin jama'a kakaf wallahi ba su tabbata a shari'ar manzon Allah ba ba su tabbata a shari'ar manzon Allah ba don haka ba cewa muka yi manzon Allah ba shi daraja ba ba shi albarka ba a'a Allah bai so a roƙe shi da darajar manzon Allah ba ko da albarkar manzon Allah ya fi so a kirayuwa a kirayi sunayensa da sifofinsa mafiya cika mafiya kamala shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa yake kira yana kiran iyayensa annabi Ibrahim cikin darajar annabi Ibrahim da annabi Adamu da annabi Musa da annabi Isa yana faɗin haka baya faɗi me yasa saboda ba shi a cikin shari'ar da Allah ya so a yi amfani da shi wajen roƙon Allah Allah ya sa kun fahimci karatun nan yana da wahalar fahimta ƙwarai yana da wahalar fahimta ƙwarai musamman a wajen waɗanda sai riga ma sun saba kuma ma an riga an ribace su duk wannan karatun ba a karanta musu shi saboda me akwai wata manufa a ƙarƙashin ƙasa da ke son a cimmawa Allah Allah Allah ka kiyashe mu wannan kenan jama'a sannan har ila yau wani hadisi na daban wanda wannan hadisi ne da karanta jama'a hadisi ne wanda yake ingantacce imamu abu dawud da nisa'i da imamu ahmad duk sun fitar da wannan hadisi hadisi na uku shine hadisin da wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum yana addu'a a cikin tahiyyarsa ta ƙarshe yana cewa allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان أو ترواية الحنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار منذ الله يجوني يا كرن تولنا الدعاء في منظر الله يجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في منظر الله يجي وسهبنسا tadruna bima da'a wai kun san da me wannan bawan Allah ya roki Allah sabai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su suka sani sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi kun ji sai da manzon Allah ya rantsi yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa laqad da'a Allah bismihi al'azim wannan mutumin ya roki Allah da sunansa mafi girma wa fi riwaya al'azam sunansa mafi girma mafi daraja allazi idza du'iya bihi ajaba wanda idan aka kirayi Allah da waɗannan sunayen Allah yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ta in ko aka roki Allah biyan wata bukata wallahi sai Allah ya biya wannan bukatar yanzu don Allah da ka roki Allah da darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka roki Allah da waɗannan sunayen da manzon Allah ya tabbatar cewa tabbas in kai addu'a ka taka duwanne fi daraja tsakaninku da Allah na'am na ya fi me yasa saboda nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sun zo da shi jama'a mun gane wannan to irin waɗannan jama'a suna da yawa shi kansa wannan hadisin jama'a imamu abu dawuda da nasa'i da imamu ahmad duk sun fitar da shi da isnadi wanda ke ingantacce allah subhanahu wataala ya ainihin wato datar da mu sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kasura hammuhu duk wanda bakin cikinsa da damuwansa ya yawaita falyaqul to ya ce allahu inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي manzon Allah kun ji yadda ya ce duk wanda bakin ciki ko damuwa ta same shi ya karanta wannan addu'ar ya ce ya Allah ni bawanka ne ka duba kanar ƙwalar mai ne ubudiyya ya Allah ni bawanka ne ɗan bawanka kuma ɗan baiwarka makwarkwaɗan kaina sana hannunka ya Allah duk abin da ka hukunta gare ni ya Allah adalci ne ina fata an gane wannan sai ka ce ya Allah duk abin da ka zartar a kaina na hukunci ya zartu ya Allah as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka da dukkanin wani sunanka sammaita bihi nafsaka wanda kai ka tsaga wa kanka wannan suna au anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da wannan sunan a cikin littafinka na alqur'ani aw allamtahu ahada min khalqik ko ka sanar da wani daga cikin bayinka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko kuma ka kaskace wannan sunan a wurinka a ilimin gaibin ka babu wanda ya san shi sai ka ce an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi Allah ka sanya al-qur'ani ya zamto kamar ka ce daminar zuciyata mai sokar min da da ruwa na rahma da jin kai da tausayi da yaye damuwa wa nura sadri ka sanya alqur'ani ya zamto haske ne ga kirjina wa jala'a huzni Allah ka sanya qur'ani ya zamto me yaye min dukkanin damuwa ku duba da me roki Allah bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkanin wani suna wanda yake naka ya Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai roƙi Allah da wannan illa azhaba Allahu hammahu wa huznahu face sai Allah nan take ya tafiyar masa da wannan damuwa da wannan bakin ciki wa abdalahu makanahu farjan sai Allah ya maye masa gurbin wancan damuwa da bakin ciki da farin ciki jama'an fata an gane wannan wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad ya fitar da shi haka ne Imam Hakim ya fitar da wannan hadisi yana kuma cikin al-silsilah sahiha na Imam Al-Albani alaihim rahmatullahi jami'an jama'a wannan kenan sannan jama'a shi kansa annabi Muhammad yana daga cikin addu'ar da yake yana cewa Allahumma inni a'udhu bi'izzatika ya Allah ina neman tsarinka da buwayarka kaga bi'izzatika da buwayarka la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai an tudillani Allah ina neman tsarin kada ka batar da ni da yi manzo Allah ya rige Allah da sunayen Allah da sifofinsu tsarkaka jama'a ina fata an gane wannan kuma idan wani abu ya ma manzon ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam na damuwa sai manzon Allah ya ce ya hayy ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith an gane wannan yace ya raye ya tsayayye da jin kanka nake neman dauki da taimako kaga duk waɗannan sun nuna maka wannan akwai hadisai jama'a da yawa kware da gaske waɗanda ke nuni zuwa ga wannan shi ko qur'ani ya ce wa ma atakum rasulu fakhuduhu duk abin da manzo ya zo muku da shi ku yi me ku karbe shi in dai kai masoyin manzon Allah ne gaskiya ne ku dauki wannan na rantse da Allah wanda ya sama bagin shiki jama'a babu wata addu'ar da zaka kawo kowace iri ce ta yi kankan kan da wacce manzon Allah ya karanta ba zai yi ba wallahi babu shi babu wannan addu'ar babu wata salati a duniya da zaka karanta ta yi daidai da ta manzon Allah wallahi babu ta abinda manzon Allah ya zo da shi shine mafi alkhairi shine mafi soyuwa a wurin Allah shine wanda in ka bauta wa Allah kake da garanti Allah ya karba yanzu don Allah wannan bai ishe mu ba ya ishe ka duk wannan biye biyan ka kaushe masa ka koma kan asali ko addu'a aka yi maka ko neman biyan wata bukata ko wani wata addu'a suka ce amin ya hayyu ya qayyum kace amin ya rabbal alamin kace amin ya sami'ad du'a kace amin ya sami'al alim ina fata an gani duk waɗannan sunayen Allah ne waɗanda in an kiraye Allah su yana amsa Allah ka samu gyara abu na biyu mutum yana iya yin tawassuli zuwa ga Allah ya kyawawan ayyukansa an gane wannan ayyuka wani aikin da ka aikata na alkhairi sai ka roki Allah kana mai kamun kafa da wannan aikin naka na alheri kamar me sadaka kai kyauta kai karatun alqur'ani kai imani da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunarsa da kake yi zaka iya addu'a kace Allahumma bi imani bika wa mahabbati laka واتباعي لرسولك اغفر لي يا الله ina roƙonka don imanin da nayi da kai don ƙaunar da nake maka ya Allah don biyayya da nake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mu kaga wannan aikin alheri wanda kai ne ko kuma ka yi sadaka ka ce da marayu ka ba da wani alheri ka ce ya Allah ina kamun kafa da wannan aikin da nayi domin ka don neman yardanka ya Allah ka biya mun bukata kaza da kaza wannan ya tabbata ina fata an gane wannan jama'a zaka iya addu'a ka ce ya Allah Allahumma inni as'aluka bi hubbi li Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ina roƙonka saboda ƙaunar da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa imani bihi da imanin da ne da shi an tufarrija anni Allah ka yaye min duk abin da ya dame ni kaga wannan ya tabbata zaka yin wannan jama'a mun gane wannan ko saboda me waɗannan kyawawan ayyuka jama'a ana yin tawassuli da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wajen biyan bukata ina fata an gane wannan don haka kana yin tawassuli da wannan imani da aiki alkhairi da kai za mu iya gane wannan mu koma cikin alkur'ani mai girma wannan ba da misali ne Allah yana cewa a sotu Ali Imran, Allazina ya ƙulu na rabbana, su ne waɗanda suke cewa ya Ubangijinmu, inna na amanna, ya Allah, lallai mu ɗinnan mun yi imani, don haka faghfir lana zunubana, Allah saboda imanin da muka yi da kai, ka gafarta mana zunubanmu, wa ƙina azaban nari, Allah ka tsare mu daga azabar wuta. kaga imanin da kai da Allah ne wannan ko ba shi bane ba mu ƙara komawa har ila yau wannan suwar ta Ali Imran sahabbai na cewa rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a shahidin ya ubangiji mun yi imani da abin da ka saukar ko mun bi manzonka don haka Allah ka rubuta mu daga cikin masu ba da shaida mun gane wannan kaga wannan tabbataccen abu ne alqur'ani ya tabbatar da shi kai ba wannan ba mu koma ƙarshen suratu ali imrana kaga sura mai albarka ko tun daga farkon ta zuwa ƙarshe muna ta buga misalai da ita Allah yana hikaito mana addu'o'in da mu'mini suke yi tun daga faɗin sa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كشمي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يا الله من جواني من كرا ينا كرا زوا إيماني sai muka karɓi wannan kiran muka yi imani ya Allah saboda imanin da muka yi faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana miyagun laifukanmu an gane wannan ko wa tawaffana ma'al abrar Allah ka ɗauki rayukanmu tare da mutanen kirki kaga wannan ba ƙaramin alkhairi bane wanda sahabbai suka roƙiwa suka roƙi Allah da shi mu koma sotul mu'minun Allah ya kaito mana addu'ar mu'mine ko innahu kana fariqun min ibadi Allah ce lallai wani bangare na bayina sun kasance yaquluna suna cewa rabbana amanna ya ubangijin mu mun yi imani Allah saboda imanin mu faghfir lana dhunubana Allah gafarta mana zunubanmu auke faghfir lana warhamna Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu sai suka ce wa anta khairur rahimin Allah kai ne mafi alkhairin masu jin kai Allahu akbar kun ga sun fara da rabbana sun kare wa anta arhamu khairur rahimin Allah kai ne mafi wani mafi jin kan masu jin kai annabi Musa ma da ya addu'a yace rabbi ighfirli wa li akhi وأدخلنا في رحمتك سيتش وأنت خير الغافرين ألا كيني وفي الخير من غافر أكون قول أن النسوس قبائل سنتبتا جدا دك أبن ذاكي نا الخير كي أوقري كدوب نفس القرآن يا يجد ونا حديثا من ظن الله صلى الله عليه وسلم سنيزو أقولنا أبو تسيكي جوا من قانا ونا أي الله تعالى يسام داشي wannan kenan a karo na biyu jama'a sannan kada mu manta labarin waɗannan mutane na banu isra'il waɗanda suka fita ko sun je wani wuri sun kamo hanyar dawowa sai ruwan sama ya zo da iska sai suka nemi wajen mafaka sai suka shiga cikin wani kogon dutse suna ciki kawai sai wannan dutsen kawai sai ya silalo wani fallon dutse kawai sai ya zo sai ya rufe kofan kogon gashi an ɗauke ruwa ba da mafita zuwa gida kuma ihun ka banza ne a dutse ko dutse ihun ka banza ne duk abin da kai ihu ba wanda zai ji babu ma eko wanda zai sa a ji wannan muryar taka ta yawa ko a ji ka a wani wuri sai suka ce to gashi dai mun shiga wannan hali babu abin da zai tseratar da mu daga wannan haka suka ce innahu la yunjikum min hadhihi as-sakra illa an tad'u Allah bi salih a'malikum babu abin da zai tsirtar da ku daga wannan koban sai dai ku roki Allah da kyawawan ayyukanku na farkon sai ke cewa ya Allah ni na kasance ina da wata yar bafana ina matukar ƙaunar wannan yarinya kuma yarinyar ba ta suna don haka ta zo neman taimako wata rana wajena na ce mata in dai tana so in taimaka mata sai dai in za ta bani kanta in yi zina da ita sannan in ba ta wannan abu ta buga ta buga kaga yar uwarsa ce ice wallahi shi ba zai ba dumi a duyu kawai ko kuwa eh sai da suka shiga ɗaki suka kulle suka toɓe kaya aka hau gado har sai da ya zo zai kwanta da ita zai sanya al'aurarsa a cikin nata ta ce mishi wane ka ji tsoron Allah kada ka sanya zobe a inda bai kamata ba kada ka yi haka domin Allah yana ganinka yana ganin abin da kake yi nan ta kawai sai ya fasa sai ya ɗauki kuɗin kuma ya bata ya ce saboda tsoron Allah ya fasa zina da ita ya ce ya Allah in na yi wannan fasa zinan da na yi na yi ne domin kai don neman yardanka ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki kawai sai dutse sai ya matsa amma bai isa iyaka inda za su fita ba ɗayan na biyun ya ce ya Allah na kasance ina da iyaye guda biyu iyayen nan nawa sun tsufa ba su iya fita wajen neman abinci kullum zan fita in je in nemo abincin safe in kawo musu su ci in nemo abincin rana na yamma in kawo musu su ci ya ce wata rana na je neman abincin sai ne jinkirin dawowa saboda ban samu da wuri ba sai da zo na samu har sun kwanta baccin dare yace na zo da wannan abincin galibi sai na ba su sun ci sun ƙoshi sannan rago in ɗiba in ba ‘ya'yana da matata wanda malamai ke cewa hatta wajen ciyarwa ana so mutum ya fifita iyayensa akan wa akan iyalansa yace to da na dawo na sami suna bacci sai na zo na tsuguna a daidojin kansu ba na son in tashe su in yanke musu wannan bacci mai daɗi ya riƙe wannan abin ga ‘ya'yansa sun zo suna ta kuka, ba ba ba ba abba a bamu ya hana su. Sai da iyayensa suka farka bacci, suka ci suka rage, sannan ya ɗauki abin da ya rage ba iyalansa. Ya ce, Ya Allah, in na yi wannan ɗa'a da biyayya domin ka ne, Allah ka yaye mana wannan halin da muke ciki. Sai dutse ya ƙara matsawa. Har ila yau dai bai kai fa'in da za su iya fita ba. sai na ƙarshen su shi ma ya ce ya Allah na kasance ni ɗin nan ma'abocin gona ne ina da ma'aikata da ke min aikin leburanci wata rana mun yi jinga da wani lebura zan ba shi kuɗin aikinsa kamar ka ce dubu ɗaya ko dubu biyar ne ko nawa ne bayan lebura na ya gaba aiki sai ya ɗauki kuɗinsa na bashi sai ya ce kai gaskiya aikin na da wahala ni ba zan ashi dubu ɗaya ba kun gani fa ka duba an yi jingan aiki da shi fa amma ya ce aikin ya fi wahala ka san laborori suna yin wannan tsiyar shi yasa ka'idar shari'a jama'a kafin ka ba mutum aiki ko to dole sai an tsadance ya ce a ba damuwa kawai za mu duk abin da aka ya samu a aka a'a ka ce a'a a shirya nawa za ka yi min wannan aikin saboda tsoron irin wannan da mutumin ya matsa masa ya ce ai ga yadda muka yi da kai ga kuɗinka ya ce ba za an saba na baka da Allah mu haɗa ranar kiyama kai a gaban Allah kai wanda ya baka da Allah ya gama da kai malam billahi alladhi la ilaha illa huwa kaka dauka shi banza ka san akwai mutane masu irin wannan taurin kan shikenan ya kama in shi tafiye shi kaga haƙƙinsa yana nan a hannun wannan mutumi wannan mutum ce to yanzu ya zan yi sai ce to na san abin da zan yi sai ya je ya siyo awaki da wannan kuɗin ya ci gaba da me kiwon awakin har sai suka zama garke guda wata rana kawai kwatsam sai ga wani mutum ya faɗo talauci ta bugo shi ya juya malam fata rami ta da tsohon bashi kawai sai ga mutumin nan kwatsam ya tsaka malam eh ban kuɗin aiki na bayan wasu shekaru ban kuɗin aiki na ta kuɗin aiki ka kuma ya ce eh saka ya juya ko ya dawo kai Allah ya kiyaye cito yanzu ya za a yi sai ya ce to zo mu je in ba kuɗinka suna zuwa sai ya nuna mishi wannan garke na awaki ya ce waɗannan garken awakin kuɗin da ka bar mini na siya na ci gaba da rainon sa suka zama haka kwashe wannan garken gaba ɗaya ka tafi da su na kai ya ce kai da Allah kaka min izgili ni dai kamun kuɗi ya ce wallahi naka ne ɗauka ka tafi da kayanka haka mutumin nan ya kaɗa awakin nan kakaf bai bi masa ko ƙwaya ɗaya ba ko bai ji damuwa ba shi ba abin da ya ji da don Allah ya yi ya ce ya Allah in na yi wannan ne don neman yardanka wannan aikin na alkhairi Allah ka yaye min halin da nake ciki ka yaye mana kawai sai ga kofin kofin kogo ta buɗe shi suka fita abin suna ta yawon su kaga ashe ana yin tawassuli zuwa ga Allah da me kyawawan ayyuka duk wani aiki da ka yi shi domin Allah to in ka tashi addu'a ka roki Allah da wannan kyakkyawan aikin Allah zai biya maka bukatarka jama mun gane wannan wannan kuma hadisi ne wani ke ingantacce malamai da yawa sun fitar da ainihin wato wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi haka nan imam bukhari ya fitar da shi haka nan da yawa daga cikin malaman hadisi irin su imam nasa'i sun fitar da wannan hadisi kaga ya tabbata kenan a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ana neman mene ana yin kamun kafa zuwa ga neman kusancin Allah don biyan wata bukata da kyawun ayyuka shi yasa ya tabbata hadisin menene hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da sauran malamai cewa ta'arraf ila Allah fi raha yi kokarin tunawa da Allah kai ta aiki a lokacin da kake cin walwala akwai kuɗi akwai kaza kai ta sadaka kai ta ciyarwa kai ta badawa sai manzon Allah ya ce ya arifka fi shidda shi Allah zai tuna da kai kana fadawa cikin tsanani Allah zai tuna da kai ai ka kasance kana yayi bayi na damuwa ka kasance kana yin kaza ka kasance kana yin kaza na alkhairi sai a ce to yanzu wannan abin a ɗebo yayi masa wannan damuwar shari'a kenan jama'a wato a cikin min shari'a manzon Allah jama'a akwai hutu wallahi akwai hutar da kai Allah ka sa mu iya mun ji na nawa na'am na na uku ko yawwa to abu na a mun ji na biyu dai sunayen Allah da suwafinsa sai na biyu mai kyawun ayyuka sai na uku kamun kafa zuwa ga Allah ta hanyar addu'an wani salihin bawa kana kyautatawa wani zato cewa mutumin kirki ne in ya roƙi Allah Allah zai amsa sai ka je ka same shi ce ya wani da Allah ina neman addu'a ina neman mene addu'a ka roƙa min Allah ya biya min bukata kaza da kaza in yi maka addu'ar kai kuma sai ka tashi in ka tashi addu'a suka ce ya Allah saboda addu'ar da wani ya yi min na alkhairi Allah ina roƙon ka biya min wannan bukatuwa na kaza to Allah sai biya maka bukatarka dama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addu'ar da musulmi zai wa ɗan uwansa a bayan idansa karɓaɓɓiya ce a wurin Allah mun gane wannan karɓaɓɓiya ce kawai ɗan uwanka ka gan shi yana harkokin shi na rayuwa yana kaza da kaza mutum kike ki ta'addu ya Allah ka kare wani daga sharri ya Allah ka biya wani bukatu na alkhairi ya Allah ka yi masa tagomashi ka albarkaci zuriyarsa ya Allah malamin ka ne abokin ka ne abokin sana'ar ka ne a wani mutumin kirki ne a unguwarku wannan addu'ar da kake yi masa ko ya nema ka yi masa addu'an biyan wata bukata kana yi masa Allah zai karba kai kuma sai Allah ya sa mala'ika ima kai ka zo ni ko Allah kai mala'ika sai dinga ce maka ya Allah shi ma ka bashi kwatan kwacin abin da ya roƙa wancan mun gane wannan na farko kenan sannan abu na biyu wata rana hadisin bukhari da muslim wata rana kawai ana cikin masallacin manzo Allah yana hudba a saman mumbari sai ga wani mutumin kawai kawai ya shigo ta wata kofa yana shigo ya ce ya rasulullah yace halaka al-amwal wa halaka al-iyal ko waja'a al-iyal wa inqata'at as-subul wa halaka ash-sha ya manzon Allah arziki fa ya kare iyalai na cikin yunwa hanyoyin tafiye-tafiye sun yanke babu ruwan sama babu daman ai noma babu daman ai kaza sai ce fad'u Allah lana an yusqiyana ya rasulullah ka roƙa mana Allah yayi ne ya shayar da mu an gane wannan ai shikenan fa rafa'a yadayhi sai manzon Allah ya daga hannayensa haka yace hatta yura hatta ra'aytu bayada ibtihi har ana ganin farin hammatan manzon Allah ke na addu'a ba haka kawai ake yi ba ga wani ya kunshi wani haka a ba a baki ake bada addu'an ba shi hannun ne ake miƙa wa Allah mun gane wannan ai ba kuma haka ake yi ba ya kalli fuska a buɗe hannayen ake yi haka wanda ka je na kunshi kake yi haka ke masa ya baka ko haka na'am shin fidawa kake ya baka da haka kai ma za ka yi wa Allah yace har sai da manzon Allah ya daga hannaye sama har muna ganin farin hamatan manzon Allah manzon Allah ya dinga addu'a ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa wa rafa'a an-nas aydihim ma'ahu yad'una duk mutane aka daga hannu ana ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu a cikin masallacin manzon Allah ina fata an gane wannan me ya faru wallahi malam kawai manzon Allah bai a gama wannan sallan ba kawai sai gashi kawai hadiri ya fara haduwa a garin Madina ta ko ina malam ko da aka gama sallah babu wanda ya je gida lafiya sai da ruwa ya jika shi ana sai ke cewa sati guda cur ba mu ga rana ba ruwa kawai ake ta makawa malam ruwa ake ta yi ruwa ake ta yi a garin madina juma'a ta ƙara zagayowa sai ga wannan mutum ya ƙara shigowa ta wata ƙofar shi ya rasulallah halakatil amwal ya manzo Allah dukiyoyi fa sun halaka ruwa yayi yawa gadoji sun kakkare ya rasulullah zaka ya ya manzo Allah kai mana addu'a Allah ya dauke ruwan daga cikin garuruwan mu amma da shi can gefe mu ma dinga samu muna muna muna aiki da shi manzo Allah ya ƙara daga hannu ya ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah a kawar da ruwan nan daga barin cikin garuruwan mu zuwa waje-wajen garinmu, Allahumma an al'akami wa birabi wa baƙunin audiya, Allah ya saukar da wannan ruwan a kan duwatsu da kan kwazazzabai da kan dukkan wani kwari, shikenan ruwa ya koma can, kaga in ruwan aka yi can zai dawo ta ina, zai dawo rafukan da ake da su a gefe, kuma ta gaba da amfana da wannan ruwan. Kai tsaye manzon Allah yana yin addu'a Allah ya ansa. Ina fata mun gane wannan. Kaga wannan addu'a ce aka nema manzon Allah ya yi bi. yayi yadda zaka gane cewa ba a yin ba a yin tawassuli da shakhsiyar mutum asalin zatin jikin mutum zai nuna maka wannan a aikin magabata zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu ana ce ma shekaran amur ramad shekaran da aka yi na fari da tsananin rashin ruwa da yankewan kayan abinci an yi yunwa ko wasu malamai sai ce amul maja'a shekarar yunwa an yi ta addu'a malam Allah ya bada ruwa ba rannan an fita bayan gari za a roƙi ruwa sai sai na Umar radiyallahu anhu sai ya janyo Abbas baffan manzon Allah kanin mahaifin manzon Allah sai ce ya Abbas mun kasance a da idan zamanin da manzon Allah yake raye sai ce muna kamun kafa da manzon Allah Allah ya shayar da mu ruwa dan Allah ku bar wannan aikin sai mun gama ku bashi sai mun gama karatu ya Allah yace lokacin da manzon Allah yake raye muna neman Allah ya shayar da mu ruwa da manzon Allah me yake nufi na'am ban ji ba eh addu'ansa tunda wancan ba kawai me yayi da ya shiga masallaci da ce ya rasulullah muna neman kamun kafa da zatin ka zuwa ga Allah ka ba mu ruwa ba me yace ya manzon Allah ka roƙa mana Allah Allah ya ba mu mene ya ba mu ruwa sai ce lokacin manzon Allah yana raye mukan yi tawassuli mai kamun kafa da manzon Allah Allah ya shayar da mu ruwa sai ce yanzu kuma za mu kamun kafa da Abbas kaga a lokacin manzon Allah yana kwance a kabarinsa a garin Madina inda ya halatta ai roki Allah da wani wanda yake yana kwance a kabari to da da manzon Allah zai addu'a ko Abbas ya kama kafa manzon Allah da wani daraja ko kusa amma saboda wannan baya daga cikin abin da manzon Allah ya karantar da su yace yau za mu kamun kafa da Abbasu Allah ya ba mu ruwa sai Abbas sai ya fito sai ya yo gaba ya juya ya juya rigarsa akai sallah raka'a biyu Abbas ya tsuguna akan gwiwoyinsa ya daga hannu yana ta roƙon Allah ya Allah ka shayar da mu ruwa jama'a ana cewa amin ya Allah ka shayar da mu ruwa amin ana gama addu'a malam kafin a isa gida sai gashi Allah ya sa hadiri ya ya abin nan Allah ya saukar da ruwa yanzu abin tambaya anan an yi tawassuli da zatin Abbas ko da addu'an Abbas ban ji ba inda da aka ce da Abbas sai Abbas ya shiru ya gum abin shi bai ce komai za a samu ruwan ba za a samu ba wancan addu'a mun ji manzo Allah yana addu'a mutane na cewa mene amin yawa mun gane wannan to sai wasu daga cikin yan bid'a ma'abota sun zuciya sai ce maka to ai gashi ma karara ai an ce natawassalu bi nabiyina kaga ashe ana yin tawassuli da manzon Allah kuma sai ya ce a lokacin rayuwarsa kenan yanzu lokacin da manzon Allah ya zama ya rasu suna yi da shi ana yi da shi ba a yi da shi sannan matsala ta biyu shine shi kansa Abbasu da addu'arsa ne ake neman Allah ya yi min wannan abin ya faru zamanin Muawiya ibn Abi Sufyana Allah ta'ala ya kara mushi yadda mun gane wannan an samu wani fari ƙwarai an gane wannan ai to da aka samu wannan fari sai mu'awiya ya kira ɗaya daga cikin sahabbai sai ya zo nan da shi akan minbari ya ce kai a ranar juma'a ya ce roƙa mana Allah Allah ya ba mu ruwa nan take wannan sahabi ya daga hanyar roƙi Allah ya Allah ka shayar da mu ruwa ya Allah ka mana kazanin da aka ba su ruwan jama'a mun gane wannan ko Allah maɗaukacin sarki ya tsare mana imaninmu. Laka jama'a kun ji, kenan kaga cewa muna tawassuli da Abbasu, ma'ana muna roƙon Abbasu ya roƙa mana Allah ya ba mu mene, ya shayar da mu ruwa. Irin waɗannan jama'a suna da yawa ƙwarai da gaske, kamar yadda ainihin wato ya tabbata a wurare daban-daban ba muhallin a ce sai an faɗi dukkanin abin da ya zo a wannan ɓangare ba ne, illa iyaka dai kawai abin da ya samu insha Allah ta'ala. an gane wannan ko yawwa to kenan kaga cikin abubuwan da muka ambata guda nawa guda uku yana daga cikin abin da ake yin tawassuli zuwa ga Allah wajen me wajen neman biyan wata bukata ta alkhairi sai na hudu mutum ya tawassuli da halin da yake ciki na tsanani na kunci kaka ce komai kawai ka ce ya Allah ina cikin matsi ina cikin wani hali ya Allah ka riga halin nake ciki ya Allah Allah ina da tsananin bukata zuwa gare ka Allah Allah ka tallafa mu shikenan sai kuma Allah ya biya maka bukatarka Allah yake amman yujibul mudarra idza da'a wane ne yake amsa wanda ke cikin tsanani idan ya roƙe shi annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna ya kore shi daga garin ana neman su za a kashe shi ya gudu yana zuwa wajen madiyana me ya faru ya je samu su yan mata ko da jama'a suna shayar da dabbobinsu sai ga wasu yan mata a gefe guda da dabbobi ca ku ba za ku shayar da dabbobin ku bane ta ce to ai ba ma iya shayarwa har sai sun gama sun ba mu wuri annabi Musa ya shaye musu da wannan dabbobin nasa sannan sai kuma zuwa ga inuwa me yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah game da abin da ka saukar min ka bani shi na abinci yanzu abincin Allah ya ƙare banda komai Allah gashi ina da tsananin bukata annabi Musa kawai sai ya shiru abin shi bai ƙara komai akan haka ba nan da nan kawai sai ga ɗaya daga cikin ta je gida ta bada labari ta dawo aka ce mishi yazo ana neman shi aka ce ma to ai za a bashi aure a gidan da abincin shi da abin shan shi da duk abin da yake bukata tsawon shekara takwas ko shekara goma an ɗauke maka ina ruwan Allah mun gane wannan aiki to wannan ma yana daga cikin hanyar da zaka bi wajen Allah biya maka bukatarka ina fata an gane wannan jama'a kuma kada ka rena mutum ka ce ai wani ina ganin shi kamar kaskantacce ne ba shi da wani abu kawai me me ma za a nema a wurin wani in in akwai bayin Allah masu girman daraja a wurin Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ce rubba ash'asa aghbara yaso da yawa ana samun wani mutum ash'asa gashi nan ya yi butsatsa dukkansa ya yi birgitsatsa ga ƙura ta lullube shi zai tsumurai manzo Allah ce ba ma shi da wani kaya sai kaya ƙwaya biyu madfu'un inda al-abwab in ma yazo gidan wani ranka ya dade ko yazo gidan wani ciyaman ko wajen wani mai kuɗi sai ga ana tun kuɗi shi dalla ka ba araji bayanan da Allah amma manzo Allah ce law aqsama ala Allah la abarra da zai rantse da Allah cewa wallahi yau sai an yi ruwa kun ga muna muna cikin tsakiyar rani ko wallahi sai an yi ruwa yau mun gane wannan aiki tabbas wallahi sai an yi ruwan Allah ba zai kunyata shi ba akwai kisoshi da yawa na mutanen kirki wanda ya tabbata irin wannan Allah ka samu dace da ka jama'a kun ji so yana da kyau jama'a duk lokacin da zaka roki Allah ya zama ka roki Allah a bisa tsarin da Allah yake so shi yasa da yawa daga cikin mutane mutum sai ta addu'a ya ta addu'ar ya ladifu ya laɗifu ya laɗifu ya laɗifu ya laɗifu to me kace ya laɗifu me ko kuwa ya laɗifu mene a ce aka karanta ya laɗifu dubu ya fattahu dubu ya kaza miliyan ɗaya duk wannan abin da kai aikin banza ne me ma'ana aikin banza bai dace da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar ballanta na Allah ya karɓa ya biya maka bukata a'a in ka kira sunan Allah ya fatta'u sai ce iftah li abwabar rizqi ya Allah mai buɗa wa mutane ka buɗa mun kofofin arziki kaman kai ne ka zo gidan ranka dade ka zo gidan wani ka zo gidan wani babban mutum sai ka ce alaji alaji alaji mai kyauta alaji mai kyauta alaji mai kyauta me kake so aba alaji alaji alaji mai kyauta alaji mai kyauta kaga wannan ai me zai dauka yawwa za a ɗauka cewa ko maganin ka dai ya ƙare kila ana an san maka magani a gidan mahaukata psychiatry ko kuma wani abu kamacin wannan ko kuwa to shi irin abin da kake wa Allah ka ji addu'o'in manzanni rabbana taqabbal minna sai ce mene innaka antas samiul alim ga wancan addu'ar اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك دكنا سين أدعك أن تغفر لي ذنوبي kaga ai akwai abin da kake nema a wurin Allah ne an gane wannan Allah ka shiryar da mu zaka duk abin da zaka yi na roƙon Allah in ka yi shi ba a bisa tsarin da manzon Allah ya koyar ba a bisa tsarin da Allah yake so ba sai kai ta addu'a malam Allah ya ki amsa maka saboda me ka saba wa ka'ida ka saba lamba malam eh ga hanya amsa ta yi nan dama kai kuma kai ina kai hagu Allah ya tsare mu bari mu bazancin haka la'alla ne wannan ya dan amfanar ko kuwa kila an dan tuna mana abin da muka manta a baya dan dama muna ƙara wa juna sani ne kuma na san dama dukan ku ne kun sani sai dai a ce an tuna Allah madaukakin sarki ya yatar da mu to Allah ta'ala yace wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna kuma wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi kun ga daga cikin abin da ake neman kusancin Allah akwai menene akwai jihadi wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi don yada kalmar Allah la'allakum tufli'una saboda ku sami ainihin wato babban rabo a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu to bayan Allah ta'ala ya gama wannan zance sai yace innal ladina kafaru na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
يريدون يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an inda a ce za su mallake duk abin da ke cikin faɗin duniya rankata kaf wa mithlahu ma'ahu da ninkinsa irinsa da kwatankwacinsa irinsa liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah don su ba wa Allah a matsayin fansa don a tsare su daga azabar wuta ta jahannama ma tuqbila minhum ba za a karɓa musu wannan abin da za su ba da fansan ba walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama yuriduna an yakhruju minan nari suna so su fito daga wutar wa ma hum bi kharijina minha amma su ba masu fitowa bane daga cikinta wa lahum azabun muqim waɗannan suna da wata irin azaba madawwamiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ku uwa, wannan aya mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu tarbiyya cewa dukkanin wani mutum mai saɓan Allah da kafirci. To ranan al'iyama sai ya yi dana sanin wannan kafircin da ya yi. Me yasa? saboda shi in ya shiga wuta ba zai taɓa fita cikin ta har abada ba maganan kuma sassaucin azaba kamar da Allah ta'ala yake bayyana mana thumma la yamutu fiha wala yahya wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab dan wuta za su dinga cewa mala'iku masu tsaron wuta ku roƙa mana Allah mana ya ɗan sassauta mana azaba ko da daidai na yini ɗaya ne kacal Allah Allah a yayi mana azaban nan ko da na yini ɗaya Allah sai ce sam ba za su taɓa samun wannan ba la hawla wala quwwata illa billah Allah ka sani jawon ƙarshe shi yasa Allah ta'ala ya ba mu labari a wurare daban kuma wutan nan ba wai kawai za a sa mutum bane shi kadai a'a sai an nemo kaca an ɗaɗɗaure shi an sai masa kai a wuyansa an ɗaure shi da kaca da ƙafafunsa an tukurkuye shi malam idil aghlalu fi a'naqihim wasalatilu yushabuna fi nari yushabuna thumma fi nari yusjarun Allah ce yayin da za a sanya musu kukumai da kacoci a ɗaɗɗaure su da shi za a sa ne ana jan su kir a ƙasa a kan fuskokinsu sannan sun mafin nari su jaru za a wurga su a wutar jahannama a ƙara hura wutar jahannama da su sun maƙila lahum sai a ce da su aina ma kuntum tushrikuna min dunillah wai ina waɗannan mutanen da kuke haɗa Allah da su a wurin bauta qalu za su ce ballu anna ayya ai sun bace mana ba mu gan su ba yau wallahi sun bace sai ma su yi ƙarya su ce ballam na kun na da'o min ƙabulu shai'a yau ai ba mu kasance ma kafin haka muna roƙon kowa ba Allah ka tsare mu Allah ta yi ce kamar haka muke yin sakamako ga wanda ya kafirci in sun yi magana a wuta sai ya faɗa musu baƙar magana wacce za ta sa su ƙara jin bala'in azaba tare da su mutum yana neman sassauci ina fata an gane wannan haka Allah ta'ala ya faɗa والذين كفروا لهم نار جهنم وأن تكافرتا سنة وتجهنم لا يقضى عليهم فيموتوا بذاء مسر كنتي بل نتناس موتوا ولا يخفف عنهم من عذابها هو بذاء سسو تامس وانا ابن عذاب التباء التي كذلك يجزى كل كفور كمر هكني أكي ساكا كاو قوة نبي كافرش التي وهم يصطرخون فيها suna cikin wuta suna hayaniya suna ainihin wato sowa suna ɗaga murya suna ihu suna cewa rabbana akhrijna ya ubangiji a fitar da mu na'mal salihan za mu aikata aikin alheri ghayra alladhi kunna na'mal banda wanda muka kasance a damuna yi Allah sai ce ah awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara ashe ba mu rayar da ku gwargwadon yawan lokacin da ya kamata mai tunani ya tunani ba yin imani waja a kumun nazir kuma mai gargaɗi ya zo muku fazuku ku ɗanɗani bala'in azaba famalin zalimi na min nasir azzalimai ba su da mataimaka a ranar alkiyama wala shi yasa malam ake karantar da tauhidi malam duk abin da zai gurɓata maka imaninka ake nuna maka ban da wannan ban da wancan ban da wannan ban da wancan yanzu ran da wani ya zo shago na wajen neman waje wajen an san magani ce shekara na hudu kenan malamin da lafiya kaza da kaza da kaza da kaza sun faru nace Allah Allah ya baka lafiya da kai shi ga mu ce malam na je gidan bokaye iri-iri wani in na je sai an tuɓe ni gaba ɗaya wani sai an mun kaza a sa in je daji in karanta kursiyi dubu in karanta kaza dubu cewa la amma wallahi ba sauki ana ta yi ba sauki da cin sha'a to al'amari yana hannun Allah ne kuma shi Allah ta'ala bai sanya samun waraka a cikin abin da ya haramta ba don haka ka nemi arzikinka a wurin wa a wurin Allah duk wani kulumboto da za a yi ma wallahi ma na shirme ne wallahi ma na shirme ne ba zai amfanar da kai kami ba Allah ka sani mana imanin don haka jama'a yake da matukar muhimmanci a rayuwarmu mu gane cewa Allah subhanahu wata'ala yana da tsari da ya riga ya gina wannan rayuwar akai in kana son zaman lafiya dole ka bi wannan tsarin nan ka zauna lafiya kun ji karkashin wannan aya al-imam ibn kathir alaihi rahmatullah ya fitar da riwayoyi da yawa haka nan al-imam qurtubi ya ambaci wannan a cikin tafsirin sa yake cewa qala yazid al-faqir marin yazid al-faqir yana cewa qila li jabir bin abdullah an ce wa jabir dan abdullah innakum ya ashab muhammadin taqulun ku sahabban manzon Allah kuna cewa inna qauman yakhrujuna minan nari wallahu ta'ala yaqulu wama hum bikharijin minha gashi ku sahabban manzon Allah kuna cewa wasu mutanen za su fito daga wuta alhali kuma gashi qur'ani ya ce wama hum bikharijin minha duk wanda ya shiga wuta ba zai fito ba fa qala jabiru sai jabiru yace innakum taj'aluna al'amma khassan walkhassa amman ice a'a ko kuna ɗaukan dunkulallen zance ne ku mai da shi takaitacce guda ɗaya ko ku ɗauki takaitacce ku mai da shi gamamme gaba ɗaya yace ba haka lamarin yake ba innama hadha fil kuffari khassa zancen cewa ba za su fito daga wuta ba ana maganan kafirai ne kadai fa qara'tu al-ayata kullaha sai na karanta ayar gaba ɗayanta min awwaliha ila akhiriha tun daga farkonta har zuwa ƙarshe fa idza hiya fil kuffari khassa sai daga ƙwarai daga gaske tana magana ne akan suwa kafirai innal ladhina kafaru aka ce mun gane wannan sai ce wa muqimun cewa lahum azabun muqim ma'anahu da'imun thabitun la yazul wa la ya'ul azaba ce madawwamiya tabbatacciya wacce ba ta karewa amma muminai Allah ya ce zai fitar da su daga cikin wuta hadisin bukhari da muslim sun tabbatar da wannan a cikin sunan abi dawud da sauran littafai na sunan sun tabbatar da cewa su waɗanda suka saba wa Allah cikin masu imani za a babbaka su a wutar jahannama har sai sun kone sun zama gawayi mala za su fito da ceton muminai da ceton salihan bayi da ceton alkur'ani da ceton azumi da ceton Allah subhanahu wata'ala da kansa haka Allah ya ce za a fidda su sun zama to sun zama gawayi malam sun yi bakin kirin sai a ɗebo su in sun gama punishment ɗinsu na wuta sai a zuba su a wannan ƙorama wannan tafkin da ke gangarowa daga gidan aljanna ana ce mishi ruwan rayuwa idan aka jefa su ciki sai ga sun fara tsurowa kamar yadda shuka ke tsurowa haka ba za ga yana tsurowa kamar shuka yana ginuwa yana ginuwa har Allah zai mai da halittarsa daidai sannan Allah ya shigar da su gidan aljanna bayan sun gama me sun gama punishment din su gidan wuta Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka fahimtar da mu alqur'ani mai girma Allah muna roƙon ka dace da mu da alkhairin duniya da lahira ya Allah ka tsare mu tabewa Allah ka tsare mu tabewa ya Allah muna addu'a ga ƴan uwan Falastinu Allah ka kawo su mafita Allah ka kawo su mafita ya Allah ka kawo su mafita ya Allah muna roƙon ka duk masu hannu a cikin sanya waɗannan bayin Allah a cikin matsi da damuwa da kisa da talauci da yunwa ya Allah ka san su da waɗanda ke yi da waɗanda ke jin daɗin abin da ake Allah ka rubuta su Allah ka bai waɗannan bayan Allah naka mafita ya Allah baka taɓa ba da nasara ga musulmi saboda yawan makamai ko saboda yawan mutane ba ya Allah ka ɗaura waɗannan mutane da dukkanin musulmi akan kafirai Allah ka ɗaura su akan kafirai Allah ka ɗaura su akan waɗanda su maƙiya a gare su ya Allah wannan ƙasa tamu Najeriya Allah ka kawo mana ɗauki da sauƙi duk yankunanmu da muke fama da rashin tsaro Allah kawo mana ɗauki da sauƙi ya Allah duk masu hura mana wutar fitina da bala'i da kwashe jama'a da gurɓata mana yanayi Allah ka ƙona su da wannan wutar ta su da wannan fitilar ya Allah ka ga bayan waɗannan bayanka ya Allah ka san abin da ke kullawa da su da masu yi in akwai masu shiriwa Allah ka shiryar da su in ba masu shiriwa Allah ka ragargaza su Allah ka raba kawunan su Allah ka tarwatsa aniyar su Allah ka dawo da mu zuwa kan abin da kake so kai da shi Allah ka ba mu ikon ya da a gare ka ko da yaushe ka ba mu ikon kiyaye dokokinka nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh